أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahli sunna jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a biyar ga wata na Rabi'u Sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da ishirin a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta sittin da biyar cikin suratul kaf kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta sittin da shidda cikin suratul kafin sha Allah kayan nan akwai tambaya ta dan uwa ne ko armi ne ke bukata kayan shigo dai aka yi ta cewa yan mata ne guda biyu iya san armi ne sai wai daya ta yi cikin banza ta aihu daya kuma wadda aka aihuwa shi babu armi wace ce a ciki ya kamata ya zaɓa ya kai kuna dariya tambaya ce kun gane wannan matsalar mazinaciya ta aihu a banza da maganar iya da aka aihuwa a banza ita ne warko mazinaciya da ta aiwa a banza idan ta tuba ga Allah ta koma ga Allah ba a magana ɗauko baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a tabbata tajibu ma qabala kuma Allah ya kirayi bayi wanda suke ya ibadatu asra ko Allah kirayi ya ibadatu ladin asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah kirayi yake man bayina masu banna kafu yanki kamar samun rahmat Allah inda kun tuba Allah yana gafarta lahi gaba daya kuma za ka tuba ta wanke abin da ya gabata kuma yawa wani abu a al'adamu wanda an samu ko cikin kusanci addini wannan misali da misali ya sata ko wannan da ta yi zina ko da karuwanci sai a musulunce bayan wanda ya lahi ya tuba ka aibanta ni tsawon lahi shi kai ne mai lahi a wajen Allah kai ne mai lahi a wajen Allah aibanta mutum da lahin da ya gabata baya aibu ne ba karni wallahi al'ada ce ya kaka haka da gori ma da ko karo ce ko tsohon barawo ne wannan aibu ne kai mu gudu kai da tsakanin kai da kuma kuma da yi tsakanin kai da Allah abin da ya huce ya huce babu lahin da ya girma a wajen Allah kamar shirka da Allah kuma samu labarin wanda ke magabata yau ana koyi da manganunsu akwai wanda yake sataye a wurin sallah ma yake yi wa'azi fudayl ibn iyad fudayl fudayl ibn iyad fudayl da cikin iya cikin asata ya je ya je wani gida idan ana karanta aya alina lil ladina amanu tashaqalu min zikrillah iya asata ya je aya wa'azi ka satan ya sabko da katanga ya zan babban masu wa'azi ko ake koyar shi a duniya ba magana an tuba an kare kenan misali annabi sallallahu alaihi wasallam amma wata haji akan tayi zanga kakanta annabi sallallahu alaihi wasallam umar rasulullah kama sallah bayan tayi zana nabi ce ba wannan tuban da ta daya sai ta gaba duka mutanen Madina gaba daya annabi mata sallah in wa a takeice magana mutum ka ko dan dai mutum ya tuba ga Allah da gaskiya tuba to ba da kuma magana baya kuma magana yin zina ita da man ba ta shiga wannan ba da ba ta shiga ballaki a wajen Allah Allah subhanahu wataala ya ga mana wala tazir wa tazir wata ukhra Allah bai kama wata rai da lahi wata rai kenan ko an sanar ko annabi matsala ko yayi bayani da shi bin zina min wata da wani shi dan zina bai da alaka da lahi wani shi kenan akan wannan abin guda biyu tambaya da kai akan addini addinance annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kiyasi na armi ba bi sai baka ka armi ya shari'i ahlul ka armi da mai kuɗi ka armi da malami ga mu ɗaya wali da annabi zai maka ba ga mu ilasari a sai alaƙa da za ta di ma buci addini kuna kenan wannan tambaya da kai addinance duka wa'annan guda biyu ba su bane ba ta yi zina ta tuba ta an yi ta hanyar zina ba su bane ba addini aka ce kuna idan wani wani ka tambaya ka diba wace mahi addini kuma idan ka bar wannan kashi kuma al'adar garinku ana aibanta a ce da ko ɗin zina ne wadda kuma al'adar da take yi jahilta ga yan garin kuma amma da a sharance addinance babu da duka bin babu da sai bangare na biyu yan uwa wannan nasiha ce ga yan uwa za ga mutane da yawa mutum iya san addini amma wata matsala take zuwa kan mutane wai shi soki a yanzu a gaban nan sai ya karantu ya hada shi ayoyi ko surorin qur'ani ya yi larabci ya koyi larabci da kuma yuhara washe zama sabon kwarai a a haka bai yan wani a sharaɗin zama walinin Allah ba bai kasa larabci kusan ba magana shi larabci da ran walinin Allah babu wani sharaɗin cikin addinin Allah ya kasa da kuwa zama da don haka abinda ake bukata yan uwa kyauta imani mutum gyara imanin shi ilimi daban tsarin ilimi daban amma alaƙar bawa da ‘yan wayo misali kai yau a kuwa maka la'ilah illallah ga fadalar la'ilah illallah ga fadalar wa annabi salati ga fadalar ga tattalar ƙu'ani an ce ladan malami hasana ɗari ce ko talatin kai zaka goma ko ladan halar da zargewa labarin inda za ka ku sama bakwai ƙasa bakwai da abin da sun a ɗaura kan la'ilah illallah tana gehi rasarin jaye su an ce ya ta malam
kai in ka hudu da take ka hudu na hudu na zama ɗaya babu ta malam daban ta wani daban abin da ka nema gurin ka san ma'anar ta kurin subhanallah subhanallah ta malam daban ta jahili daban subhanallah ce ladan da kuka wajen Allah kada ka san me ka hudu kurin dan biya suna baka matsala a abin sai malamai ba haka bace ba sai kai alƙa da malamin wannan qur'ani akai hadisi dubu akai shi wallahi sai kai shi kusa a wajen Allah sai kai shi kusa a wajen Allah a wajen Allah ka ji imanin mutum da Allah kuma ka bai kama ci ka ci ibadan Allah dan kai ba malami bane ba an kai sallar kin da kai sallah kai awa guda kana kana kullu Allah ahad dalilin da kan da bakara me mutum a wajen Allah sun dai ne ba da tamamin da ba sallah ce da baka lada awa lokai kai mai yawa diba niyyar niyyar malamin da saka haka kan musamman kasala wani ibadar Allah maganar ibadar Allah santar Allah daban ilimi kuma ƙarin ilimi daban za san ba ibadar jahilci ba muna maganar ilimi abin za ka yi ibada ka karanta ko a koya maka kana ba ɗaya sama nasa ka saba kun kai da kurin za baka lada saka ba kowa ita sallah kai da annabi sallah ya baka lada da kowa haka wake nan rishin karatu kai kama cikas cikin ibadar Allah ko neman kusanci a wajen Allah ko neman shiga layin wajen Allah ko ya zama wajen Allah ya ba Allah ko kuma karatu abin ne da kullun ya sai kuma ƙarin fadalaci Allah ta muke mu subhanallahi alhamdu
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ɗan uwa a darasi da ya gabata mun zo muna cikin bayanin alam musa alaihi salam da shi da yaran shi ish abin nun amma da a ruwa ta imam bukhari mun je mun dauko bayani tun daga inda Musa alaihi salam iya cikin karatu an mai tambaya muna alamun nasu ware ilimi a cikin mutane ya ce ana wani abin cewa shi ne kuwa ilimi ganin annabin Allah ne to amma anan annabi ya ce Allah ya zarge shi da bai ce ba Allah wa Allah Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni a gwada mai wanda ya shi ilimi a cikin ba a cikin mutanen kamar da ibn bukhari karuwa ya kuma karanta sace da ya gabata cewa ka tahi wani wuri magamar teku biyu za ka gamu da wani bawa daga cikin bayan Allah cikin bayina wanda ya yaka ilimi Musa ya nemi ya zai gama da wani bawan Allah dai bayan tambaya da yadda aka bashi damar ga zai gama da wani bawan Allah ka doki kihi ka sa cikin zakuminka sai daga wannan kihin ya rai a nan za ka gama da wannan bawan Allah mun karanta tun sati da ya gabata sun kamo hanya da shi da yaron shi sun zo wajen inda yake magaman tekun biyu inda kihin iya daga cikin sango kurin ya halka ya tashi ya bare hada cikin ruwa shi Musa iya barci yaron shi iya gani ji ke ruwa amma maki duk inda ya bi wurin bai gamewa ya kama kowa su ya tahi kamar tiyo abin mamaki amma hikimar Allah duk da abin mamakin da Musa ta da salam da ya tashi yaron bai gaya mashi babin da ya gani sai bayan sun yi tahiya mai nisa kuma Musa mai tambaya ina abinci sai a lokacin na yaro buɗa zafumi ya tana da maganar abincinsu wajen suka yi barci jiya a nan wannan kihi ya iya kallon kihi ya tashi ya rai ya shiga ruwa kaza kaza ga Musa dai za ta ai daman wannan tahiya ita ce muke nema daman wannan wurin da ka gani daman nan ne inda muke tahiya ta musa tafi shi na lati a nan kuma sai suka jawo da baya suka komo da baya suka basu suka biyo sansu mun zo daidai inda sun zo sun yi sallama musa alaihi salam ya sallama ya yi zo wurin sai su wani mutum a lullube ya lulluba musa ya sallama sai hajjin ya ce wane ne a nan jin sallama a nan waye ya ce musa ya ce musa ban isra'il ya ce yi a nan da yake nan ce magamarsu hajjir da musa alaihissalam a nan suka haɗe inda allah ba musa alama ya zo ya samu wurin sun haɗe shi da Khadir da Musa alaihi salam zai kisa mukin za mu tashi yanzu mu ga yaya haɗuwarsa ta zamanto alarama
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا
qala lahu musa musa alayhi salam yace ma wannan bawan Allah Khadir wanda ya isko cewa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ne zai iya neman uzini na cewa shin zai yi in bi ka ga manuwata akan ka karantar da ni ka sanar da ni akan abin da ka sani na shari'a an ta yana akwai rashin girman kai duk matsayinka za ka nemi ilimi inda ilimin da ba ka shi ko wajen waye ko da kai shi ko wajen ɗan kai a nan sun sayi bukhari a nan salasa ce lokacin da musa ya gaya mahadir wannan magana ya ce musa innaka ala ilimin inni ala ilimin allamani allahu ma da maka iya ni ma'ana ina kan wani ilimi wanda Allah ya sani kai baka da wannan masaniya kuma kai ma wani ilimin ka wanda ni ban san shi ba ya za ka yi tambaya shi za mu sake tambaya zai zai yi to bayan haka Musa alaihi salam bayan ya gama Khadir ga manuwar shi bin Khadir na neman ilimi shi ne to yanzu ga uzurin da Khadir ya kawo mu Musa alaihi salam qala innaka lan tastati'a قال ma'iya إنك لن تستطيع معي صبرا sabra. wa kayfa tasbir وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا qal Khadir kenan ya ga Musa alaihi salam da ya tambaye neman tahiyya da shi neman ilimi qal innaka lan tastati'a ma'iya sabra yace kai Musa ba za ka iya ba ba ka iya haƙurin zama da ni dalilin wancan magana da ya mashi ilimin kowa nashi daban ne kai naka daban bu sani ba na daban kai baka sani ba zaman zai wahala shi yasa ce mai akwai wahala ba ka iya ba sai ke bashi uzurin kake mamaki na ce maka ba ka iya ba yace wa kaifa tasbiru ala ma nasbitu bi khubra ya za ka yi hakurin gani ka kyale akan abin da baka da masani akan shi shi kuma da wani ba a san ba a san magana ba a san tambaya ya kare ya san musa biliyon zai hakuri ya za ka yi haƙurin zama da abin da baka da masani a kan shi a kasa magana kan shi sai da ka da musa alaihi salam qal قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
sai wannan zan wannan kisa ce tana karantar da mu da ladabin tahiya tahiya zama da malami kuma neman ilimi neman karuwa ko zama da ilimi da mu'amala da mutum kuma matsayin shi gaba sharaɗin da ya gama an so an so da ake kyauta masa kewa idan ka saba akwai matsala za mu sai da magana insha Allah kan mu shirya yawo da yawa don mu zama to akan akan kisar mu sai kisar kyau kenan yanzu Musa alaihi salam da khadir ya gaya mishi akwai wahala abin akwai wuya da wahala qal satajidni insha Allah sabira wala asilaka amma yace wannan magana da kawadi ba alfati zaka samu mai hakuri ki mana zan yi hakuri in Allah ya yarda ba alfati ba in Allah ya yarda zaka samu mai hakuri wannan an uwa magana komi ba wa makaranta a baya duk abin da bawa zai yi abin zuwa ga Allah insha Allah bayan mun karanta diba maganar ibrahim alaihi salam da annabi isma'il ne duk da ce ya ce ya bona ya inni arafi mana nan da boka fanzo ma zakara kala ya bata falma tuma me yace ta tudiri insha Allah muna muna sabirin ko awan ya kama shi ibrahim alaihi salam akan yanka dan shi ya bada labari ya kana na samu labari amma aka umarnin yanka an gwada mun amurki yanka ka zai gona so yanka yanka ka zai kuma Allah ba shi gona yanzu annabi Allah ne ce baba kai abin da kai abin da ka zaka da ma ce ma kai kurin kai ni kuma Allah da zaka sami cikin masu hakuri kaga Allah da in Allah da kai mutum mai gudu ji a mu mu zamu iya a sama jaraba ba jaraba ya fara ka tsere ka kasa eh a zo bala'i yanzu mu zamu tare shi a Allah baka hakurin zama dai sai annaba suke hakuri da addu'a ko a jin yaki lam sabbitina Allah ka tabbatar da mu tabbata ka da mana wasu ma zama kafirin Allah ka tabbatar da mu mu tabbata kun ga mana sai kan ka hore kenan Allah ya tabbatar da kai in ba ta muku Allah ba ko wala kenan Musa alaihi salam ya ce ma Khadir satajidini insha Allah sabira Allah ya da zaka sami ni mai hakuri kan wannan abin ko kenan zan yi hakuri sai hakurin tafiya da kai aka cimma wala asilaka amara kuma ba na sa'ala da abin da kace in zai zama ka biyayya zama ka da'a mai mun ne mai ilimi duk da madaran da Musa a hidayar Musa alaihi salam ya Khadir daraja Musa alaihi salam iya cikin ulama min rusul annan Musa amma ga shi ya jojo da ke cewa ko iya iya ce zai bi da mu shi ke san karuwa da shi kuma ce zai bi sharadi ba zan saba maka ba mu tafi akan haka dan haka wannan hanya ce ta neman ilimi me yace
قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا تنزو موسى عليه السلام alƙawarin da ya ɗauka na cewa insha Allah zai haƙuri kun bai sa amma umarnin hadir shi na lokacin nan sai ki ga mai ga babban sharadi qal fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay hatta udisa laka min dhikra in kuwa har ka yarda zaka bi ni to ga sharadi kakka tambaye ni an shay ko ma me ga nayi ka tambaya me sai ka kaza ذلك تذكر كم تنبيه حتى أدخل لك من ذكرى فإني لو تدنا باك لابارا ذكر كذا كذا دني قدليل أنت حتى لغاية هل لك إنك كي هقولي مش كذا كذا مقالة هكذا مقالة كي هقولي هل لك دليل باك لابارا وانا كذا كذا قدليلش هكذا أجل من شردي وموسى عليه السلام يا لوكا يا رجع ينزوكم هي تهيئة
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
yanzu musa alaihi salam da khadir an kama hanya yanzu an aje magana an aje sharadi kowa ya yarda da malam da almajiri fantalaka Allah ce sun ga sanan kawai ba a gabanka ga Musa da Khadir sun kama hanya an ce daga nan maganar almajiri ta ƙare yanzu magana ake tsakanin da magana wancan yaron Musa ta ƙare za ki wasu bawon kun labari tsakanin Musa da wannan bawon Allah fantalaka Allah ce sun kama hanya da Musa da Khadir ga sunan suna tafiya kamar abin a gabanka hatta iza rakiba fi safin kharaqaha har suka zo suka hau wani jirgin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam sun bukhari ya labarin cewa lokacin da suka kama hanya da suka zo wajen wannan hawan jirgin ruwa sai dace da cewa waɗannan masu sukin masu aikin jirgin ruwan sun san hadir don haka an yakan da kan hadir ba wani koyayye ba ne irin aljannu yake ba aljanni ba ne ba mutum ne cikin mutanen illa a wani gari yake musa bai san shi ba kama ce maka malami ne a wani gari ba ka labarin shi aka ba ka labari akwai malami a gari kaza kuma ta ɗauka sai hadir wani wani koyayye mutum ne a su yan rigiron sun san hadir da ɗan karkararsu ne a nan yanzu yace suka zo a biye ba amsa ba haka annabi ba labari ba ko biye suka dauke su shine hatta idza rakiba fi safin kharaqa
manzala ce lokacin suka shiga cikin jirgin ruwan
sai hajjar da garkacin musa alaihissalam don sun san hausa ruwan kenan ta sai wani tsuntsu ya zo ya tsamfaci ruwa daga saman batu ya koma yanzu don hajjar wata kan zai musa ya kace musa da ni da kai kaga yadda wannan tsuntsu ya tsoko teku ya ɗan tsoko da bakin shi tsuntsu a cikin teku duka ilimin naka da ilimin na gaba a ilimin Allah kamar da kan tsuntsu in ya rage na a cikin teku haka ilimin mu kin ba ba wani zero ilimi ne kada kada gare ku ma kamar kamar kenan akwai nan kenan wata matashiya ce kowa shi ma Allah sai shi kuna kowa kada ne ba ilimin Allah kaga bai Musa Khadir ya san ilimin Allah gaba da Khadir wani ba Allah ne wanda ya san komai na Allah a'a dan kaɗan ne a cikin ilimin Allah Allah ba su wannan ruwa kwasu misal bukhari ya ce daga nan kenan yanzu an hau jirgin ruwa kurin hajjir da ya jiba jirgin shi wani allon jirgin kun sai sai balle shi kurin fatta cire shi to musa alisalam wannan abin da ya gani sai kan haruri sai mata adam ta mantuwa ce ita yaushe mutane suka samu jirgin su kyauta suka samu jirgin su kyauta ka kusa wani banna ka cire musu wani wani abun al'alin shi ne ta kala a karakata ha da tukurik a alaha laƙar ji ta shi an imra yanzu ka cire musu jirgin ruwa kurin don ƙarshe in jirgin ruwa za halaka in jirgin ruwa za su halaka gaskiya abin ka ce malam kenan malam ka da shi ita shi an imra ka zo da mugun abu ka zo da ba'ama da gaskiya abin da haka gaskiya da kawata abin da haka musa ya annabi ta yamanci ya kada ce maka magana kada tambaya mun ga kada kashi kawada ka ce malam ya banna ya zo da banna ba ka yace قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا me yace uzurin shi قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
قال yanzu sai Musa alaihi salam sai ya warka ya biya ta bota ya biya banna ya abin da saba ya saba magana shi ya saba ma abin da ya alƙawari na bai magana bai tambaya qal yanzu kenan shi malamin ke da Musa kawo na maganar qal sai Khadir ce Musa alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara da mun ba na gaya maka ba kafin mu taso kaka tambaye ni ilimin da ka abin zai wahala tsayya kaka tambaye ni komi kace baka yi kace kace ka iya ne baka iya kace baka yi hakuri baka yi hakurin abin da baka da mutum ka ya ka tambaya to ga cewa abin nan jama idan ka hada su ka saba ma abin da ka hujja na kauli ka saba shi yanzu Musa kaf ita qal la tu'akhidni bima nasit ta hakuri mala ta hakuri kenan kaka kama ni da lahiman tuwa ce ne mancewa ce ne eh la ta hulba kaka kama da lahin abin da na mance wala turhiqni min amri usra musa na akwai dan ji ya dan zai maka na gaba mana kaka dora mu abin da zai ka dora mu abin zai man wahala ha gaskiya kaka dora mu abin zai ban wahala kace kada kallon banna ga ne shi shi da mun zai kallon banna ga ne sai ka haka dora mu abin da zai man wahala wahala doka dan yayi abin da saba wa ya saba ma abin da sai dan wannan a ce akwai karantarwa duk abin da yake ke na malam don iya malam musa alisalam iya aiki da shari'a a zahiri iya aiki da abin da shari'a ilimin shari'a banna ta kadir ne shi da aka yi da musu ilimin kowa da banne wani wani ilimin da musa ne shi aka san da hadar shi wani ilimi ne wanda hadar musa babu shi a cikin a cikin a wajen bai da wani ilimin wani a cikin a taura a wajen shi amma kuma ilimi daban wani bangare kuma Allah ya san da kadar shi kenan anan Musa ya aiki da a shari'an ta da yi ne za ta yi ka bakar banna ka yarda mu da banna magana ya za a yi banna ba muna su mun alheri ko ka zo ka tsaya ka tsaya mun cikin kuma ka ce kake magana ka sai ka kadura mun ka kadura mun abu da ba ka kadura mun ka kadura mun abu da ba zai haƙuri gaskiya abin ya zai ban hala dan akwai na kana banna iyali haka Musa da ya haka ka kadura mun abu da zai ban zai mun hala kenan na akwai sai hankali kai irin wani abun wanda shi bai kyale ba kenan irin ba da don ya kallon banna ga kyale shi musa kan haka da ya magana kenan wala su hidin min amru kaka dora mun kaka gama da abin zai mu wahala cikin lamarin mana cikin lamarin tafiya da kai shikenan yanzu Khadir ya haƙuri Musa ce mantuwa ce fantalaka ko aka ma aka cigaba ta yanzu yanzu an ƙare shi فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
yanzu kenan an ƙare ɓangaren jirgi Musa ka ta haƙuri ya ce mantuwa ce an yi ɗan haɗa kuma an ci gaba fantalaka zikinan da musa da hadir sun kama hanya yanzu daga nan an bar magana jirgin ruwa an sabka zama na ce annabi ta cikin ruwa da ta imam bukari yanzu kenan sun sabko da ruwa ana tahi a saman ƙasa shi fantalaka an ƙare tahiyar ruwa an ware ta ƙasa ita sun kama hanya hatta idza laqiya ghulaman faqatala suna cikin tahiya hallotun suka iske wani yaro kurum hadir musa ya kawai ya kama kun ya cire kan kun sai bigi cikin yara kun ya wali kun ya cire kan kun kai ya kallon musa a kisa kuma yaro kare amma maki mai musa inda makatsu ne a cikin abin yaro da wani yaro kare ne cikin yara karamin yaro cikin yara kun ya kama shi ya kashi a gaban musa shi na ƙayar abin musa ce a ƙasalta nafsan zakiyatan da kai nafsan da ka ji ta shi'an nukura kurin za kashe rai yaro ba abin da ya zakiyatan kun ba kun ba wanda ya kashe ka gaskiya ka zo da muku abin kyama gaskiya abin naka ya ga musa ya kuri musa ba dama shi ne sai ga mutum kakka sa mutum kama da abin da ya kuri to ga zama ya wani ya wata sabuwar ya kashe yaro a musa gaskiya ka zo da abun kyama abun mai muni gaskiya shi ne a nan haddar shi ma ya ɗan ƙara kabarin magana ƙal alama قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا na'am قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
yanzu musa ya haɗu da magana mai zahi ga malam lam da khadir annabi allah ne khadir qal alam aqul laka innaka ka san hukunta alam aqul laka ta alam aqul laka in kuma kalkare magana alam aqul laka innaka ya shi ma khadir ya ya magana ya mata zahi zahi ta zahi mai rinji da man ba na ga maka ba lalle cewa innaka lalle kai lan tattar iya mai sabar baki da man na ga mata baki zama da ni an ce na annabi ya ce hadar ta biyu zahi ta annabi ce shi ma hadar ya yi da zahi daman na gama sarai in na kallon tattafiya kai ba za ka iya zama zama da ni ba ka baka hakuri baka hakuri zama da ni daman na gama haka musa kuma zai bai ce mutuwa ce ya ce mutuwa ce ya ce yanzu shi ne kal in musa ya ce to yanzu in sa alituka an ce in ba'a da ha daga yanzu na yarda in na sake tambayar ka wani abu da kai fala tu sahibu na yadda kenan ka bani kenan duka tare shi kenan marabu daga yanzu in na ƙara na ƙara wata to shi kenan na yarda ka ka haɗu zama da cikin arab awa musa da haka ya ce kuma kada ba lakata min ladunni uzra musa kan shi ya ba ya ba ka ce gaskiya ka ba uzuri gaskiya ka ban daman ka ga yamin hoto ka in tambaya na tambaya daya har biyu to daga uku shi kenan amma daga amma da ayi aya kuri za ta biyu aya kuri aya ta uku amma yanzu zai biyun wani aya eh amma daga gaba daga na ƙara shikenan mala ni mana da a kore ni mana arabu ne shikenan yanzu kenan an ajiye magana a wuri na biyu an ƙare magana jirgi musa mantuwa yi an zo ta biyu an yi kisa musa kasa haƙuri shi mutum magana kaga kada kallo a yi kisa abin akwai matsala a gaskiya kisa na kai ba da ma na shi na shi ya yi ɗaya ne ga kira shi musa kasa ya shi da kasa haƙuri to yanzu da kenan an ƙare da ya ga mai can ya yi mai kace ya rike alƙawarin bai tambaya ya an ƙare musa shi kenan yanzu daga yanzu na yarda karin uzuri gaskiya ba gaba in na ƙara shi kenan ya watsa ya rabu daga nan kuma yanzu sai sabon tafiya فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
yawa ƙura'ani ke nan har ƙura'ani yake ko zai yi ne kama ba a gabanka kama ne a gabanka na ka shigar nan ka ɗauko kisa ta ta waye malam wani kisa wani wani bani isra'ila ka ɗauka ta ba kai kawala duka abu yanzu abu ya rikice gaba daya a ƙura'ani saka yake ba tahiyar kama a gabanka ake abu yanzu dai mun ƙare magana kisan yaro an yi magana an ƙare musa yarda ya kuskuren tambaya yanzu a ci gaba da tafiya fantalaka suke nan mun ƙare magana kisa an ƙare haka kuma kusurna haka ba bayani ba haka ba bayanin dalilin kashe cire jirgi ba bayani game da kashe yaro musa haƙuri an ci gaba shin fantsalaka sun kama hanya hatta idza ataya ahla qaryatin tatama ahla suna tafiya kuma yanzu har suka kai wani gari da suka je garin tatama ahlaha ba su da abinci sun nemirin haƙƙin baƙo da yake shi a gari a wajen 'yan gari su ba su abinci fa'abau an yi daifu kuma 'yan garin suka kiya marubata ne suka hana su abincin baƙon daga kuma san cewa yadda cin haƙƙi na musulmi kan musulmi magana ziyafa ta ce idan gaje wani gari yunwa ta kama ka ba da yadda ka iya ko sata kai ka ta halaka ce in dai tuwo ne
a da kuma ta je sata ce a ce sata tuwo tuwo shi yasa a nan sallar ke cewa duk wanda ya shiga wata garka ko gona ka bukata mai gona bena shari'a ta baka dama ko murowar shi ka ci cikin cikin yin waka amma ka kaɗo ka sa a jihu ka kai guzuri kuma ka ci halaka haka kana tafiya ka su da dabbobi ya kira muke yi shuru muke yi shuru kada da yunwa ka za ka saka cika cikinka ka kaɗo ka guzuri wadda an baka halaka ne kaci sai ta baka dama ko ko da dama a hannun sama yin kan yanzu kenan musa da kadir sun shiga wannan garin istata'a ma a hala sun nemi yan garin su ciyar da su abinci ba a bau suka ki an yi zai kuma suka ki ɗaukan bakuntar su suna cikin tahiya fa waje da fiha jidara da musa da kadir sai suka samu wata katanga yuridu an yanka tana neman haduwa ta karkata za ta faɗi faƙama ba ta faƙama mu ba a faƙama nan aikin hadir ne shi ya kama kuma da kanshi sai ta da wannan kanna nan ibn kasir haka yana ka taɓa sai min alhamdulillah irin wannan wurare zan saba kansu wahala ai wani suna karanta wata addu'a yi wani kaza ba ruwanka kullum sai ka faƙa ma haka wani tambaya wani gari ne a wani gari na ga abun talakan fala ce bige bige babu da tsaka talakan fala ce don awon da inda da bukata suka ce da Allah mu labari gari kaza ne da addu'a ta karanta sun azamin ne ke kullum sai faƙa ma hukurin ruwa ya jika da laka ta da ya so kare ta addu'a ce ya daga ta ba ruwanka kurin shi da ta karanta kurin ya sa daga tanga kurin Allah ce ba ka mu kun tsaya nan ka kanka ba kanka wala abinda ba ka nasu ya kashi karara ka shiga ga gama Qur'ani kisa sarajat ka gama Qur'ani da ƙarya ma lokaci yace kenan wannan katanga da mata wadu wa tawali fa aqama sai ya tada wannan katanga Khadir to anan ne shi Musa alayhi salam abin da kai haushi kun zo gari kuna jin yunwa kun ne ba da hana kuma ka zo haka masa aiki ka san na wanda ka san shi ne anan qala Musa ce mishi to anan Musa ya tine ba man tabi amma abin ya mai ciwo amma kin wata hanya ya zama ta dabara dabara gehe gehe sai ce laushi ita da ta halta al ajra mala inda ka so da ka amshi lada lada aikin ka kaga ana a zahiri ba kaga musa bai a sai inda malam inda ka so malam da ka amshi lada aikin ka kin so da bai kamata ba musu a banza eh ba ba biya har kun a banza ba su hana abinci amma bai tafi ka bisa kai bai wanda bai tafi kai ba amma shi abin a gege ne amma duka magana ce ce me yasa wani me yasa ya magana to daga nan ne dai shi manzo Allah sallallahu alaihi cewa Musa da ya hakuri da Musa mu labari Musa da ya hakuri ba ne da ya hakuri yanzu kenan Musa alaihi sallallahu alaihi makadir law shi'ta latakhasta alaihi ajra inda ka so da ka amsa ladan aikinka قال أنا دخلت موسى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا yanzu kenan khadir malamin musa alaihi salam yanzu ya ya shi ma ya yanke ta abin da shi ma da abin da kame karu ya yi da ta qal hada firaqu baini wa baini to wannan magana ta ka da kai ta wata bincike mai hikima ta wani wani inda ka zo daga wannan ita ce rabuwa tsakanin da kai an kare eh rabuwa ta zo ba ci gaba amma abin da ya riga ya gabata sai unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati alayhi sabra yanzu daga nan an tsaida amma abin da duk muka yi wannan ka kasa hakuri da ban na ga maka wannan ka kasa hakuri ka kyale ka gani ka kyale ka kasa tun zan baka labarin me dalilin kowanne a cikin su duka yi mu shurara mu ji me dalilin cire jirgin ruwa menene dalilin kashe yaro me dalilin wannan ta da katanga da ya Allah ce أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
na'am an wa wannan kakkumance ta mukan karatu mai maganar cewa khadir ya tabbata cewa annabin Allah ne dan akwai nan masu neman ba waliyi matsayin da ba su da shi yasa ai waliyi ne dan su binne wani abu cewa waliyi zai yi abin da annabi ma bai yi ba da abubuwa su darajoji ga waliyi abin da ya wuce darajar su ta wani abin annabi khadir an khadir annabin Allah ne don abin da yake iya yi ne da ilimin Allah mu san ilimin ilimin annabi Allah ka san da shi abin da Allah san da bawa shi ne yake da shi ko abu na gaibu ne idan aka yi ma bai zama gaibu gare ka ba abu ne na gaibu gare su duka amma shi Allah ya sanar da hadir da wannan gaibu kinan hadir ba gaibu sani ba A'a, an san da shi gaibu ne sai wani shi ne kullum na samun matsala da mutane wajen an ci annabi san gaibu ba annabi ne san gaibu ba sai suka ɗauko wani labari shi da yawa kuma a cikin albulan alifin na wani sai da annabi annabi sun kai kuma kai aka nan ya ta wuri ɗaya wuri guda bai bayani kasa matsala me ya matsala shi ya da ruwayoyi ingantattu annan sallar salama ya ba da labarin da yau kai ka matsala annabi sun kai ba bai balla to wani abu shi ne matsala abin da bayani ake da matsala wannan magana annabi sun kai ba nassun qur'ani ne karara wanda ni la'alim al-ghaib ya musu ni ba san kai ba wannan abin karara mana a sama kasa babu sun gaba gaba da Allah ko da kowa to ya aka anan anan sadama ya ta ake annabi ya ba da labarin gaibu Allah masanin gaibu shi sanar da shi gaibu kuma nan Allah ya ma annabawa haka saboda alama ce suna da alaka da alimin gaibu wa shahada shine hikimar Allah ta sanda annabawa da gaibu da mutane wannan abun ba da gare shi ke ba abun ya kare shi wannan abun daga masanin gaibu kadai san wannan abun shine ya sani ga annabi iya ba da labarin gaibu lalle amma shi bai san gaibu ba gaibu ne a wani Allah amma Allah yanzu ya bude gaibun gare shi ya san da shi shine magana kenan akwai gaibu sai ma da malaman wa cikin sai musulmi annabi zai baki ta wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau minbari sun sallar asuba ya ce annabi ki ba su labarin abin da kan zai tashin kiyama abin da za a hada sunayen lokaci hada sunaye da wurare da garuruwa tun da sahi iya ba labari za a yi kaza za a yi kaza ai iya ba kun labarin zai bu abin da wakala da abin zai a gaba ya ce azawar ta yi muna iya sama mun bari tun asuba da sabka ba ita aka azawar ta zo aka sabka aka san azawar ya koma iya ba su labarin abin da za a tashin kiyama ya ce aka yi alzara ƙari ya koma ya hau la'asar sai gidan ta wada ba la'asar ya ce a alamuna a hafazuna wanda ya bikiya wata wani abu ya kamance ya fiye zama da suna annan bai ba mu labarin shi har suna mutane san labarin gaibu ne na bai ba labarin kaza abu da yawa na labarin ba ga kirga ba annan bai ba labarin gaibu da yawa amma duk da haka ba a ce a san gaibu a Allah masa gaibu shi ya sanar da shi gaibun wannan don ku san iya da alaka da Allah subhanahu wataala alimul gaibu wa shahada yanzu shi mana kadar Allah ya san da shi da wannan gaibu da Musa bai sani shi ne magana yanzu kenan kadar zai gaya Musa alaihi salam dalilin duk wannan aikin uku ne wanda Musa ya inkari yace mashi an masafinatu fa kanat masakin wannan jirgi da kaga na na kira da farko da muka hau jirgin wasu talakawa ne wannan shine hujjar magabata masu cewa miskin iya da akwai dan dama dama ba kamar fakir ba fakir ba ko fiye talaka da talaka ta karya amma miskini ne mai dan hali akwai abin amma daidai ruwa daidai tsaki da iyawa tarma a neman babu shi fakiri akwai wani abu amma me yasa na hujjar farko kaga miskini akwai wani abu kaɗan hannun shi fakiri ne ba ko biyu annabi sallallahu alaihi cikin addu'a shi iya addu'a Allahumma inni a'udhu min al-faqr Allah kira zo na talauci Allah kawai da fakar annabi ya mutu fakar ko kaga annabi da matsayi daga fakar amma ya ta alama alama hayni miskinan wa amitni miskinan fashin zuwa masakin Allah ka rayani miskini ka kashe ni miskini ka tana Allah miskini kira annabi ya ne mutsari ga daya kira fakar shine hadarin abu man me mutum annabi annabi ya addu'a Allah ka sanya alama da Allah ka alama mun kafafan Allah ka sanya wata wace kutan Allah ka sanya abin tike la Muhammad me kutan ko kafafan daidai ruwa daidai bai huce ba gaba da ya yawa kun ba a ce babu komi wannan shine annabi ke rago rayuwa tsaka tsakiya ba babu komi ba amma fakarin hadari ne to wannan kuma shine hujja ta gaba cewa kaga waɗannan har suna da wani abin transport na jirgin ruwa ko mai kyau ne ma iya wasu ilimi da bari ba ka ke nan ko ake zaka amma kuma kace masakin ka ke nan miskini iya da wani abu mutumin da ke da mata jigila ai akwai abin yabo wannan shine hujjar cewa miskini iya dan wani abu an ne shi fakiri ne ba ko bi Allah ke talauci ba kyau ka ce ya rasu da kana neman tsari ne wani da talauci ce kai talauci isa ka yi alƙawari ka saba kai kwana kana kai mutane kai kwana saki saki hanya ka ci ba shi ba ka biya ba ba kai kwana an kai mu zaki zalo kai kwana dole ko ka sadda kai hadare ne sai ne bace da matsalin salwaci iya sa alƙawli ka saba iya iya sa ka dewa ba Allah rabbana Allah kiyamu shi ko kuma zan shi Allah Allah rabbana shi duniya lahira da kiyaye salwaci yace kenan wannan wannan jirgi fakansu da masakin ta wasu talakawa ce ya amalu na dabar suna aikin jigila a cikin jirgin ruwa fa'aratu ana yi ba shi ne na so in ɓata ta mai dalili wa kana wa ra'ahum na ce bayan su amma mutar wa ta amma mu ma'ana magana kenan a gaban su in muka yi gaba akwai malikun akwai wani sarki azzalimi ya akuzu kullu su fi su kasaba in jirgi bai ke kwaci yake gurin ke shi labarin akwai sarki a gaba azzalimi wanda in yi game da kai da jikin ka mai kyau kwashe zai jikin ka ya mata illa idan an ganta ma dai ga sanan dai tana da illa zai a barka kai ga amfani masu cikin ne a zahiri banna ce amma amfani ne gare su kai ga zai ya gamsu dalilin cice jirgi yace wa ammal gulam amma wannan yaro da kaga na kashi وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فأردنا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
wa ammal gulam amma wannan yaro da kaga na kashe fa kana abawahu mu'minai uwayen yaron mu'mine ne uwa da uba yaron da ya rafe da uwayen kasan san a yake ga mutum gomi yace fa khashina an yurtakahuma tughyanan wa kufra muka tsoron wannan yaron muka tsoron wannan yaron zai kai ga uwayen wannan ya kai su tsallake iyaka ba da kada kawo ce ma Allah kenan tsoron zai kai yanzu ke san da na uwaye da suke san shi kafiri ne amma zai kai uwayen su ma su kafirce mu Allah dalilin haka Allah shi umarni ya kashe shi kai dalili kenan sai ya kashe shi kwara kenan akan wannan Allah ne ka dalili kuma zamu ga gaba yace dalilin wannan halin uwaye da halin yaro fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran shi maka yin a kashe wannan yaro ubangiji sai ya canza musu wani yaro da yake wannan lalatacce kawo wata ruwa mace kawuri ne cikin sai bukhari kenan fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabahuma Allah canza musu yaro magigici akan wannan kafiri a ba su yaro na kwarai na gari mai sadar da zumunta ka dalilin da yasa na kashe wancan yaro ka ji ko dalilin ko har su ga ga dalili ne za mu je gaba zama akan me yasa haka ne
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
yanzu dalili na uku magana katanga ko yace wa ammal jidaru ita waccan katanga da ka gana ta da fa kana da gulamaini yatimaini fil madina katanga ce ta wasu yara ƙanana marayu a cikin wannan gari da suka hana mu abincin bakunta amma wa kana ta'atahu kanzul lahumma a wannan katanga a ƙasanta akwai wata taska ta arziki ta wannan yara marayu wanda kenan barin katangar ta fadi za a gani shi kuma ana so a tsare masa abin har su girma sai ke gaya maka abin cewa wa kana abu huma saliha uban wa'annan yara guda biyu uba ne na gari mutumin kwarai don shi ne hujjar cewa mutumin kwarai allah na jera mai bayan shi shi ne cikin magabata ina ga umar bin al-aziz lokacin da zai mutu iya aminu mummuni da daular islamiyya kun mai ƙari su tunzarin kai daidai wata wasiya za kama diyanka a cikin dukiya ba su da bakar aji koni ba ana kai wasiya samun abu da yawa ya ce a'a to wannan tsiyanawa idan mutanen banza ne na ware wata dukiya ta ajiye musu ke na taimaka masa ban Allah kenan sai muka sai muka ta saban Allah idan kuma tsiyana iyan kware ne Allah bai ta wallahu salih Allah shi ke cikin mutanen kware a takaice da kenan wannan wannan aya hujja ce kan cewa Allah na kula da ba iyalanka bayan ka mutu kai na kware ne magana kenan kan dalilin ta wa kana abuhuma saliha dalilin ubansu iya na kwaye kuma yaran da karaba musu kai Allah ya musu wannan kariya ta dukiyar فأراد ربك أن يبلغ أشدهما kenan ubangiji ubangiji da Musa ya so wannan yaran a tsare dukiyarsu har su kai kakkarfinsu in kayan zai shiga wasta kharija kanzahuma Allah musu shiri idan haka ya shiga za su gano da dukiyar su da kansu gudu da wannan dukiya tafka ta kasan wannan katanga da aka koyo musu shi ne sababin ka'abar katangar ta fado aka ce in taɗi ko na taɗi kuma wani abin gaba da ce rahamata min rabbi wata rahamata musamman daga ubangijin ya ce amma ka sani wa ma fa'altu an amri wannan abin ba na yi bane ba da karan kai na ni hajir da kaumanin Allah ne shi ne hujjar annabin Allah ne biye ba da ra'ayin da kan shi mai a shi ta kashe kasa ya kansar da mu iya ɗaukar umarni daga Allah kai subhanahu wa ta'ala ito Musa zalika ta'awi ma lam tasdi alayhi sabara wannan abin da baka labari kan jirgin ruwa kan yaro kan wannan katanga shine abin da ka kasa hakuri a yi da aka tanzu kai ya mun zo kan sai kisa Allah kai fadu insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Viva.